الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد يا شاهدكم ga watan hudu biyar talata kenan mun dawo karatunmu na tauhidi na littafin risala na ibnu abi zaidin al-qirawani wadda insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wancan zama in ba manta ba da muka yi mun tsaya daidai inda yake cewa lam yazal bi jami'i sifatihi wa asma'ihi shi Ubangiji bai gushe ba yana nan tun azal tare da dukkanin sifofinsa da dukkanin sunayensa ta'ala an ta kuna sifatuhu makhluqatan ya ɗaukaka ya tsarkaka tanazzaha taqaddasa ta'ala subhanahu an ta kuna sifatuhu makhluqatan kenan duk dai mun yi bayani ya tsarkaka gabarin sifofinsa su zama abaibaden halitta subhanahu wa ta'ala wa asma'uhu muhdathatan kuma ya tsarkaka ya ɗaukaka wato gabarin sunakensa su zama fararru ne to nan muka kwana yau za mu tashi a kallama musa bi kalamihi allazi huwa sifatu zatihi la khalqun min khalqihi shine karatun da za mu tashi yau kallama musa Allah ya yi magana ya zanta da annabi musa bi kalamihi da zancensa shi Allah allazi huwa sifatu zatihi wanda zancen nasa sifa ne na zatinsa la khalqun min khalqihi ba halitta ne daga halittarsa ba karatun da ya wuce na gaya muku cewa akwai waɗanda kaman alu mazhabil i'tizali wato mu'tazilawa su a wurin su zancen Allah halitta ne kamar yadda in ba manta ba na ga muku wannan cewa sun ce saboda yana da ta'alluki ne da halitta don zancen idan aka yi magana murya ta fito ai akwai masu jinta to wanda suka ji muryar nan su suke ake yi wa magana har su ji saboda su ne ake yi magana don su ji to ashe wai kafin Allah ya halitta baya magana don haka magana din wai fararre ne tunda sanda ya halitta yake magana don su ji magana ta to da bai yi halitta ba wai ba magana kenan da aka fara rene a wurinsu shi ya ma maza maza a in ka lura don ya musu raddi ya ce kallama musa bi kalamihi allazi huwa sifatu zati la khalqun min khalqihi ya ce ya yi magana ya zanta da annabi musa da zancensa wadda sifa ne zancen na zatinsa ba wata halitta ne daga halittarsa shi magana ne so har yanzu sun yi wani raddi su mu'tazila na gaya muku da ji da ganin Allah shi ma sun ce abin nan ne halitta ne ba sifan Allah ba ne shi ma ya ganin sanda ya yi abin da zai gani ya gani wai da jin sanda ya yi abin da zai ji kafin ya ji da ga fararru ne ba sifofin zatin Allah bane irin wannan tunani ya halakar da su Allah ya ce yana ji suka ce su ba su yarda ba da da bayyana ta ba to me zai yi zaka fararre ne ji fararren abu kuma halitta ne duk inda aka ji abu fararre ne to halitta ne so saboda haka a wurin maganan nan akwai raddi da suka yi suka ce ai ita magana tana da ala an san ala ko jiya na yi magana na kawo adat adat na ce muku shine tools tools adat da shi da ala din duk abu ne ala adat tools ko kuma a ce let's say kaman device etc etc yana da ma'anoni da yawa ala kayayyakin da za su hada za a har hada tools da za a har hada magana ta tsaya duka halitta ne in dai magana ne suka ce duk abin da za a har hada magana ta miƙe suka ce ai halitta ne abu ai mun karanta da farkon nawo alkalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wada' haka ne ko ba da kuma muka karanta ba ya an ce abu kalamu ne to dole lafazi ne wanda ya hau hau juna mai fa'idantarwa gurin zance ya tara ne ismun wa harfun اسم وفعل وحرف abu ukun nan ya hada kana cire daya ya zama ba magana duk inda ka ji an ce an yi magana to ya tattare wa'annan abubuwan ne ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'anin to suka ce dole in Allah zai magana zai zama cikin ɗayan wa'annan to kuwa nan kuma duka halitta ne kuma da da da huruful hijaiyan nan da ake magana da su ake hada su ai tarkibi din da aka ce sharadi ne magana sai an samu tarkibi lafzul murakkab al-mufid bil wada fararru ne wanda za a yi tarkibi da su ne fararrun abubuwa ne da haka kawai zancensa wal yazu billahi wai fararre ne saboda me suka ce kamar yadda in ka duba mai alfiya ibn malik a babin alkalam ya yi wannan magana cewa in aka ce magana aka yi tarkibi aka hada tun da an ce ismin wafelun wa harfin ne ake hadawa ya zama magana ko to idan an jona magana din aka yi tarkibi guda daya da za a har hada a jona su zama magana din kwaya daya ne sunansa me sunan kwaya daya wanda za a har hada ba harafi ba eh ka tsaya kana ka gane tambayar da na yi kan ka bada amsa abun gida uku ne wanne ne zangon farko wanda za a fara shi kadai ba zai yi wani abu ba ba zai fa'idantar ba wanne ne da farko akwai kalimatu ko kalimatu kwaya daya kalma kwaya daya ba ta fa'idantarwa yi ko sai dai in an ɓoye wani abu a cikinta misali a ce kum ai mun karanta wannan shi kuma akwai wani gairu marfus yana boya cikin ba kalma ɗaya ba da biyu kul um anta ko kalimatu kwaya daya sai an hada ta da wata suke iya zama magana to idan an jojjona maganganu in kwaya daya ana kiransa kalima in an jojjona su amma ba su yi fa'ida ba mai sunansa kwaya ɗaya dai kan sunansa kalimatu ko to in suna da yawa fa amma ba su yi fa'ida ba su bada fa'ida ba tunda an ce alkalamu wal lazil murakkab al mufid bil wada'i to in sun yi da yawa ba su ba da fa'ida ba fa kalmomin aka jona ga sunan an yi tarkibi amma bai bada fa'ida ba mai sunansa tunda ɗaya ga kal- kalimatu sunansa masu yawa da ba su bada fa'ida ba ba kalimu sunansa shi kuma kalimu a rike fa wannan karatu ne wallahi har alfiya in ka je zaka tadda shi kalimu duk maganar da aka jona shi ya tarkibi ya yi ba da gashi nan amma kuma bai yi ma'ana ba sunansa kalimu kalma kwaya daya kalimatu mai yawa da aka jona bai ba da fa'ida ba sunansa nake ne kalimu in ya ba da fa'ida fa aha kalamu shine kalamu in ya ba da fa'ida aka jona kalimomi suka ba da fa'ida shine kalamu zance kenan to shine nan kallama Musa ya yi magana da annabi Musa bi kalamihi da zancensa alladhi huwa sifatu zatihi wanda kuma zancen nasa sifa ne na zatinsa la khalqun min khalqihi ba halitta ce daga halittarsa ba ina fata wannan bayani da muka yi wadatar wata jallalil jabali fasara dakkan min jalalihi wata jalla Allah ya bayyana liljabal ga dutse na tsuri sina ko wasara dakkan sai fasara sai dutsen ya kasance dakkan ya zama gari ya nike ya dawo gari ya ruguje nan ma akwai bukatan bayani da me ya faru hakan ya faru annabi Musa alayhi salam kamar yadda aka faɗa a baya cewa kallama Musa bi kalami din nan yayi magana da annabi Musa da zancensa allazi wa sifatu zati la khalqu min khalqihi ya faɗa a Qur'ani wannan akwai nassin Qur'ani da ya faɗi kawo kallama Allah Musa menene taklima Allah ya magana da annabi Musa magana sosai in ji Qur'ani to da ya magana da shi ya ji daɗin zancen sosai wata rana ya gaggana da Allah da yawa wani lokaci akwai lokacin da ya tafi ganawa da Allah Allah ya mar alkawari zai za su gana sanda suka gana kwana talatin don abin da ya faru an ce ya yi azumi da aka ce za su gana da Allah din da Allah sai ya yi azumi na kwana talatin to ran da za su fara ganawa da Allah wai sai yayi je kuskure baki saboda wai baya so yayi azumin kwana 30 a jere bari ya je wanke bakinsa kar ya je bakinsa wai da doyi ya je ganawa da Allah da kuskure baki sai sai Allah ya ce a ai aiki ya jide kuma ai dole sai ya ƙara kwana goma azumin kwana goma saboda bakin ya sake ɗauko ɗoyin Allah ya ce masa ai wannan ɗoyin ya fi masa turaren almisi yadda mutane suke turaren almisi shine ma'anan hadisin can da muka karanta la khalufu fa adama fa ibn adama atyabu inda Allah min rihil miski ɗoyin bakin mai azumi ya fi wa Allah kanshin almiski kamar yadda mutane suke jin kanshin almiski ya je sake azumi na kwana goma kaga kwana arba'in kenan sannan ya je gana da Allah so saboda haka dai a taƙaice da ya ji daɗin zance da Allah abun ya yi mar daɗi wata rana sai ce rabbi an arini an zo ilaika Allah magana da kai kan munyi munyi munyi na har har na saba to yanzu ina so ka nuna min kai santi yayi santi arini an zo ilaika Allah ka nuna min kai in ganka nafsin qur'ani ne wannan Allah ya ce lan tarani bara ka taba gani na ba a nan duniyar da kam lan harfu nasbin wa nafi lil abadi har abada a nan duniyar kan bara ka gani ba ana nufin duniya ne wannan ayan tana nufin a duniya da kan bara ka gani ba don lan aka kawo harfu nasbin wa nafi lil abadi amma lahira ai kowa ma zai ga Allah sai dai kowa da irin ganin da zai bar eh kamar yadda annabi yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadhihi al-qamar annabi yace wa sahabbai lalle za ku ga Allah ubangiji ku kamar yadda kuke kallo wannan farin watan ko ba ku takura ba a ce wai ana ture-ture kazan wani babba ya zo ko gwamna ko ya za ka ga yan gajeru ana dagelgel ana dagelgel an wani ya ture ka bara ka samu ka gani ba sai ka dan ƙara tsawo da dutse ko ko ba haka ba to a lahira babu ba kamar haka bane yanda ka san abu ya zo ta sama kowa da yayi haka da kansa kai wai zai gani ba wanda zai tare ka zai kayi haka ka a tura a wonya yimbe annabi ya ce ba wanda zai takura kowa sai ya ganshi duk duniya shi kenan za a ganshi da haka to tunda kowa zai ganshi in ji annabi ashe a duniya ne ake nufi wa annabi musa nan ma kuma annabi musa ake gayawa ba kowa da kowa ba lan tarani ba za ka taba gani na ba nan duniya ba matsayin ka bane matsayin annabi muhammadu ne sai gashi Allah yana cewa a fatu marunahu ala ma yari wai musu kuke masa ja da shi kuke yi shakka kuke yi kuna jayayya da shi akan abin da ma yake gani ba wai ya gani ba yare yare ba ra'awa ba a fatu marunahu ala ma ra'awa akan abin da ya gani alama yare akan abin da yake gani annabi ya wuce waye ra'a ya ce to la kadara au inda abin da yake ganin nan ne kuke wai jayayya kuna musashi kuna shakka kuna to wala kadara au hakika ya gaishe ba wata magana to sai gashi annabi da kansa yana faɗi ya tabbatar da ya gaishe yake ga ibnu abbas abbasu ya ce ya sullahi mai labarin isra'ila mai raji ta ga Allah ya ce na gan shi shi ya sa abu huraira kullum muna faɗi da shi da abdullahi ɗan abbasu su da kuma dukkan ahalul baiti banu hashim ma gaba ɗaya kawai su a fahimtar su annabi ya ga Allah da idonsa na kansa ba wai a zuciya ba kamar yadda wasu suke faɗi wai a zuciya ya ga Allah ko kuma wai a'a idon ba na idon kokon kayi ba abu rere ce ra'a rabbahu bi ainahu allati fi ra'sihi yace ya ga Allah da idonsa na kokon kayin sannan waɗannan da yake kallo da su din da su ya ga Allah ba wata magana shi yasa shi Ibrahim kuma yace ra'a rabbahu haqqan bi ainin wa suratin kullu siwa hadha wa ra'a wa ra'a ya ga Allah da idonsa na kan sannan kuma da su da gangan cikin sannan ba wai a mafarki ko kuma wani a'a shi din dai annabi sallallahu alaihi shi din da jikin sannan ya je ga Allah ba wata magana kowa sai dai ya ga Allah ta bayan sai dai ya gana da Allah ta bayan shamaci kowa har annabi Musa duk matsayin sannan sai dai bayan hijabi ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء كوائد سيدتين كنا إنه حكيم عليم سبب هكا lokacin da ya nemi ga Allah arini an zuru ilaika Allah ya ce lan tarani ya Musa baraka taba gani na ba abada a ran duniyar da ya gaba walakin in zur ila jabal in kana ganin zai yi ka gani kuma to dubi wannan dutse da yake gabanka ba dutsen da yake kai bane yana kan dutse lokacin da suke magana da Allah amma Allah ce walakin in zur ila jabal dubi dutsen da yake gabanka nan fa ne taqarra makanu makanu fa sawfa tarani idan dai na bayyana wa dutsen nan dutsen ya iya daukan tajallina ya ganni ya iya wanzuwa a dutsensa to fa sauka tarani to da sanu za ka gani daga nan za ka gane zatin annabi muhammadu sallallahu ya fi karfin halittar Allah gaba daya dutse fa aka ce ba fa dutse Allah ya ce in ya bayyana in na bayyana masa ya gani in ya iya daukar gani na din to kai ma baka iya gani na amma sai gashi Allah da ya ce falamma ta jalle rabbu lil jabal ja'alahu dakkan shine wannan bayanin kenan fasara ta kan dinke yayin da Allah ya bayyana wa dutsin falamma ta jalle rabu lil jabal ja'alahu dakkan kawai sai dutse ya gurguje gaba ɗaya ya zama gari ya miƙe ya dandake ya dawo gari take kamar dai flasha fa Allah ya yi wa dutsen yadda mai mai video camera yake capturing hoto fisha hakan nan kawai wutan ya fisha hakan nan ya dauke din nan ko to haka Allah ya bayyana wa dutsen ja'alahu dakkan kawai sai dutse ya gurguje gaba ɗaya kawai ya miƙe ya zama gari wa karra Musa sa'ikan Musa da ya ga dutsen da ya ga Allah ne ba Allah ya gani ba fa ka lura da wannan zance shi dutsen ya gani wa karra Musa sai kan take kawai sai fadi su ne kawai to ina da Allah ya gani Allah ce unzur ila jabali ba unzur ilayya ba ba ba ka dube ne ce ba dubi dutsen nan fa idan taqarraba kan fa sawfa tarani idan dai ya iya zama a gurin sa bai ba abin da ya same shi in na bayyana masa to da sannu kai kuma za ka gani to sai fara bayyana wa dutsen kafin ya bayyana wa annabi Musa annabi Musa da ya ga dutsen da Allah ya yi wa tajalli ya rukurkuje saboda tsaban tsoro kawai sai faɗi su ne to karra Musa sai kan ya faɗi su ne dade a ƙasa a yare can ya farfado walma faqa qala tubtu ilayka sai farfado yace Allah na tuba baran sace irin wannan tambaya to ka duba wannan girman lamari malam dutse fa kawai ya gani to dutse kuma ka san akwai abin da ya gani shi ba tunda ya rugurguje dutse amma annabi ya je ya ga Allah ba wata magana ya je har fadan da Allah ya yi domin nuna ikon zatinsa ya je zauna kan wannan gadon mulkin da aka yi don gwada ikon Allah din Allah subhanahu wata'ala bai da bukatuwa zuwa ga canje-canjen wuri balle a ce ya yi fadan don ya rika zuwa yana yana inda yake kafin ya yi fadan ko ayyin da yayi kamar yadda muri gaban wuce wannan kan kuma Allah shi ya fi gaban bukata ya fi gaban bukata balle a ce zai bukatu zuwa ga yin wani abun da zai sauwaƙe masa wani lamarin sa shi tun azal a yadda yake haka yake har har abada a yadda yake haka zai zai zama zai kasance subhanahu wa ta'ala kaga wannan kawai zai gwada maka girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya iya daukan ganin zatin Allah ba abin da ya faru kuma subhanahu wataala so kuma abin da zai baka mamaki har yanzu wannan wata jalla cewa lil jabali fasara dakkan min jalalihi din nan to yanzu don Allah bawan Allah Allah ce walamma tajalli rabbuhu lil jabali ya bayyana wa dutse tajalli to ya kake tsammani kenan yaya abun zai haɗu maka in kai tunaninka Allah yana kan al'arshi ne kawai in kai yadda da shi kadai kai yarda yana al'arshi kadai sai gashi ya ce ya bayyana wa dutse shi zatin Allah ya bayyana wa dutse to ya aka yi daga al'arshi kenan ya yi tajalli wa ɗan dutse kwaya ɗayan nan wanda yake gaba annabi Musa ka san in haka ne kuma to kan ya iso inda dutsen yake ya gama rugurguza sammai ɗin nan dukkan su tunda sai an wuce al'arshi ake wuco sammai kafin a iso wannan inda ɗan dutsen yake tunda har ya bayyana wa dutse dutse ya rugurguje ta da samman gaba ɗayan su an bindike su gaba ɗaya sun lalace su ma inda a hankali za ka saka wai Allah kaza uzu billahi to ina ne baya nan kenan bayyana kawai ya da bayana ku ya bayyana ai wato lamarin Allah yana kusa da ya faɗa yana kusa da kai fiye da hablul waridi kam ai ka ai an gama magana ai in ka ture shi yana can kuma ai bai zama ayan nan kuma akwai alaman tambaya akan ta kenan ko ba zama ne imana in dai in dai aka ce wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kuma kace yana can kan al'arshi ne to ai magana kuma ta zama an samu sabani saboda haka shi Allah jalla jalaluhu duk abin da ya faɗa ka yarda kawai yana al'arshi da gaske ne yana ko ina kuma kamar yadda ya faɗa ne wawa ma kuma aina ma kuntum me kake tsoro ne za ka imani da wannan ayar ka yi imani da wancan kawai kai ba kafuri ba kana musulmi ya ce yana kan alarshi eh na yarda ya ce yana ko ina na yarda shikenan ka zauna lafiya ba abin ka bashi ka ce al'arshi kadai baka hada da ko ina din ba ka ga kashi kashi ga hatsari saboda haka fasara dakkan sai dutsen ya zama ya rugurguje ya zama gari min jalalihi saboda jalala ta ubangiji jalala mana haiba kwarjini na ubangiji da dutsen ya gani kawai sai ya zama ya rugurguje shi da ake cewa ka hadu da jalala ne tajalli ubangiji yana tajalli subhanahu wa ta'ala yadda ya ga dama wannan alqur'ana ka sani alqur'ani to ya gawa Allah din nan kaga ya nuna ma wani aqida ne kenan sabo na daban cikin aqidu da muka ce guda 100 din nan a wannan babi da muka shiga aqida 100 wanda ake so kowa ya kulla a zuciyarsa to kaga Allah din nan yana gwada sabuwar aqida ce wannan alqur'ana ka sani shi alqur'ani kalamallahi lalle zance ne na Allah shi Qur'ani zance ne na Allah laisa bi makhluqin shi ba abun halitta bane shi Qur'ani fayabida gallantana ya halaka fayabida daga bada ne bada to perish perish halaka shine bada yabidu to wala menene eh wala sifatan li makhluqin ba sifa ce kuma na wani abun halitta ba fayan fada belle a ya kare ai inda sifa ne na wani abun halitta wata rana zai kare ai halitta kan dukan ta tana karewa ko mu dawo baya wa annal qur'ana ka sani lalle shi alqur'ani kalamallahi zance ne na Allah Qur'ani zance ne na Allah laita bi makhluqin ba abun halitta bane fa yabida billahi halaka saboda an ce in dai abu halitta ne kullu shay'in halikun komi zai halaka illa washahu sai dai zatin Allah shi kadai zai rike to tunda kullu shay'in halikun komi zai halaka to ai qur'ani ba halitta bane fa yabida billahi halaka ne shi yana nan har abada to nan ma dai akwai magana akwai karatu a cikin nan mu'tazila suka ce qur'ani halitta ne halitta ne su a aqidan su qur'ani halitta ne shi da rigijin da aka yi tai aka daddaure su imam ahmad bin hanbal ya jajirce ya yaƙe su wayannan dalilin da yasa aka samar imamu ahlus sunna wal jama'a kenan a duniya sauran malamai su shafi da sauran su wani sun yi tawili suka kubuta saboda kashewa ake in kace qur'ani lokacin su malamai wanda suke da wannan ra'ayi mu'tazila su su ne suka fi yawa suka kuma rinjayi gwamnatin zamani gwamnatin da take khalifanci duniya a lokacin na musulunci mu'tazilan su suka yi dominant suka zama dominant suka rinjayi irin wannan gwamnati sai zama fatawa su kawai ake aiki da ita su imam ahmad da su shafi'i da sauran duka ba a kulawa da maganar su wannan maganar cewa qur'ani halitta din nan shi ya taso da ilimin kalam ilmul kalam theology theology wanda na taba gaya muku in baka da wannan karatu ilimin alhamdulillah mun dan duba wani abu daga ciki mata yassara idan baka da shi to muqabala za ta ma wahala wallahi na gaya ma in dai baka da ilmul kalam to zaka sha wahala wurin yin muqabala musamman in ka haɗu da mai baki to sai da gaskiyarka wato sai ka kasa kare gaskiyar a bayan kai karatu ilmul kalam la ilaha illallah duk iskancin mutum za ka yi maganin sa saboda abin da jayayya kawai ake koyarwa a ilimi duk inda zulle-zullen mutum kana da kayan aikin da za ka taro shi ta yayi nan ka taro shi nan yayi nan ka taro shi nan har ka kai shi lungu ka tamke dan banza ka hana shi motsi nan da nan ka hana shi numfashi ilmul kalam ke zance kawai magana mala salon magana shine abin da Dr. Makar ya karanta musamman ma yasa in dai faduwa za ka yi ba ba haifuwanka za yi ba faduwa ne ko ka fudo to in ka kuskura kai gaba da gaba da shi za ka rena kanka inda fatar fati ne za a yi magana da shi so saboda haka abin da ya taso da ma aka yi ta wannan ilimin aka kugo da ilimin kalam har ya zama irin su aka samu irin su daga baya malamin baya irin su Fakhruddin Razi mai babban tafsiri na tafsirul kabir mutafalsifi ne mai ilimul kalam a duniya ya gagara malam shine ake ba da labari kuke ji din nan yake cewa yana da zai iya ba da hujja dubu akan tabbatar da akwai Allah ya da wata mata ana ganin ta ma kaman mahaukaciya mahaukaciya haka ake yana wucewa sai aka nuna shi aka ce wannan a duniya yanzu ba mu da gamansa a ilimi fakhruddin razi aka ce ba a da kamansa a yau a duniya da ita shi ne zai iya ba da hujja a tsaye ba tare da ya duba littafi ba hujja dubu akan nuna akwai Allah sai ta ce miskini fakul dini razi take gaya ma wata ummi ya ce ba ta iya ko rubutu ba da karatu ta ce ka du ka ji miskini shakka dubu yake cikin zuciyarsa shi yasa yake neman hujja dubu wai akan tabbatar da akwai Allah ta ce kowane hujja ɗaya shakka ne a wurinsa ta ce Allah ne zaka nemo hujja akwai shi Allah ya ce shakka dubu ne tare da shi shi ya sake neman hujja dubu to su ne limamen wannan ilimin ilimin kalam fakul dinin razi mutafalsifi ne ko bayan ilimin kalam yana da ilimin falsafa sosai shi ne mai ya yi rubutu akan filosofi din na musulunci tahut din nan sun yi dan ko da yake sun dan samu jayayya ma da wasu daga cikin malamai akan matsalan da so dan haka yace laisa bi makhluqin ba abun halitta bane fa ya bida ballantana ya halaka shi alqur'ani wala sifatan li makhluqin ba kuma sifa ne na wani abun halitta ba fa yanfada billahi kare yanfada billahi kare yanfada din nan in kana so ka auna kalman ne ka dawo da ita nafada nafada daga yafna kenan yafna karewa an gane bayan yabida halaka perish yanfada karewa yafna kenan na fada qur'ani bai baya karewa to nan kuma sai ka jawo ayoyin qur'ani sai ka kuma suratul luqman zai baka amsan wannan magana ko zai zai ma filla fillan wannan magana suratul luqman daga suratul luqman kuma sai ka samu karin bayanin ayan suratul luqman din a cikin suratul kahfi Allah yana cewa wala wannan ma dilar min shajaratin aqlamu والبعر يمد من بعده من بعد سبعة أبهر كو ما نفدت كلمات الله Allah ya ce da duk abin da aka samu aka gani a duniyar nan yana tsaye dangin ice ko mene ne yake tsaye dangin ice a karyo shi a fige shi a mai da shi alkalami wala wannan mafi lardu min shajaratin aqlamu duk abun da aka gani a doron duniyar nan a fege shi ya dawo alkalami
wal bahr
da duk abin da wato aka gani mai suna kogi a duniya a ɗure shi ya dawo tawada wai me za a yi Allah ya ce ana so ne a rubuta kalmomin Allah kalmomin Allah to Allah ya ce wal bahru yamudu min ba'di min ba'di sab'atu abhurin a samu kogi bakwai kogi bakwai irin kogin Pacific wanda fi kogi bakwai din nan a haɗo su a ɗure su a tawada kaga nan an faɗi adadi sab'atu abhurin Allah ya ce ma nafidat kalimatun lahi kaga yan fayan fada din kenan ma nafidat to sai abin da aka fege na alƙaluma duk abin da yake doron duniyan nan da za a yi mai da shi alƙalami za a yi rubutu da shi da kogi bakwai da aka ture suka dawo tawadda din nan sai su ƙare ma na fitar kalimatun layi kalmomin Allah ba su ƙare ba to a suratul kafi sai aka yi ƙarin tafsiri ma Allah ya ce kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لا نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا الله ce da kogin Pacific har yanzu kullum kan albahar midada ili kalimatin rabbi da za a dure shi ya dawo tawada to da sai ruwan ruwan kogin ya kare alƙaluman da aka faɗa a bayan can duk su kare kabla an tamfa da kalimatun rabbi walau jina bi mithlihi madada ko da an ninninka wannan kogunan fasi guda bakwai a ninka a sake ninninka a sake ninninkawa sai su kare gaba daya ba gama rubuta kalmomin Allah to tambaya shin kenan wannan alkur'anin iyakansa kadai ne kalman Allah kalmomin Allah ko kuma shine kalmomin Allah to in shine kan ma fa abun akwai sabani saboda ka samu gardi wanda ya satu aka sallame shi ya rubuta alkur'ani kuna zaune zai gaya ma adadin zugen da za a samu ya rubuta alkur'ani gaba daya haka ne zai gaya ma in ka zo zuge kima kaza in ka kawo ruwa aka hada tawada mai yawan kaza ne zai rubuta ma alkur'ani gaba daya gardi zai ma wannan estimate din to ina magana sabatu abhuri ashe ba wannan ake nufi ba wannan kayan san kalmomin wannan kayan muna kirga na taba fara muku ma ko ban taba faɗi ba a wurin karatu majalisi har har ba ma kalmomi ba na qur'ani dai kam mun faɗi yawan surorin mun faɗi yawan rubu rubu rubu nusuf nusuf hizib hizib izu izu sumun sumun menene sa hatta kalmomin mun faɗa kai harfan ma a san adadin su to ashe ba shi bane kawai kalmomin Allah a'a me ake nufi ma'anan da Qur'ani ya kumsa ne ake nufi shi ne ake shari'a har abada ba a gama ba ko ba a gama ba ma'anan abin da Qur'ani ya kumsa shi ne baya karewa ne a idan haka ne ka ai Qur'ani kan muna kallo yana da farko yana da ƙarshe sai a dawo maganar mutazila kenan ya zama halitta kenan yana da farko yana da ƙarshe zai fara daga fatiha zai kare a wina nasu kuma yana da dogo yana da gajere su bakara guda bakwai din nan saku diwal daga cikin ka haddace su ka zama malam akwai gajejjeru kuma su ina na ayoyi akwai masu tsawo su ayatul daini ko akwai gajejjeru sun manazar akwai bayyana akwai boyewa a gurani ko babu yi akwai idgami akwai abubuwa da sauransu wayannan duka in ka duba ne kaga kaman abubuwa ne na halitta halitta haka to qur'ani ma'anansa ake nufi ma'anoninsa shi yasa kowa kullum ƙarin bayani ake a qur'ani ilimi ake fitarwa a qur'ani ko bai kare ba ko ba zai kare ba har abada to shine manufa Allah ya sa a gane da haka wannan shine abinda ake nufi laisa bi makhluqin fayan fada kenan da haka shi qur'ani zance ne na Allah idan ka dube shi da kyau bisa ga maganar da nake yin nan sai ka fahimci والصوت صوت القاري واللفظ لفظ الباري in ba haka ba kuma fa to maganar abun fa zai fi karfinka in ka dubi alkur'ani kawai inda zaka fita wasautu sautul qari wal lafzu lafzul bari cikin sauti muryan da kake ji na mai zance na mai karatu na mai karatu ne amma lafazin na Allah ne ko ba haka bane shi yasa nake gaya muku kwanan baya da muke karatu ko a ilimin karatun hadisi ne ko na dare da muke nake ce muku shi qur'ani ya fi karfin mai karatu ya zo zai karanta shi ya ce zai ce haddasana haddasana wani haddasana wani haddasana wani haddasana wani haddasana wani an wani an wani har ya je kan gonin qur'ani na zamanin sabai ko أبو موسى عن أبو موسى عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله عن الله عز وجل قال هي فارق رفع القرآن آه آه قرآن يا جد ترك الإسناد يعيش حديث نيري إن بقى قال إسناد يبقى ما لم مصطلح الحديث تكتي لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء da ba don isnadi ba kowa iya ya bushi iska kawai faɗi ma sha'an sai ce annabi ne faɗa amma dole ya karɓa isnadi wane ya faɗa wane kuma ya karɓa wurin wane har kan manzon Allah amma Qur'ani ya fi gaban wannan da ka zo ko qala Allah baka cewa ko qala Allah baraka cewa kawai zai ga a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda umurnin Allah ne ya ce wai za ka karanta karatun Qur'ani fasta billahi minash shaitanir rajim shi ya za ka kake ce a'udhu billahi ma ko minash shaitanir rajim kawai sai ka fara in farkon sura za ka fara sai ka ce bismillahir rahmanir rahim ka fara karatu in kuma tsakiyar qur'ani ne zaka fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim kawai zaka ce ba bismillahir rahmanir rahim sai ka fara karatu kawai shine kaida ko to in ba wai sauti na mai karatu ne lafazi na Allah bane ka kuskura ka dauki qur'ani a ji me kake fadi ka ce ka ce naka ne ka ji sai ka ji mutum yana cewa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni ka san me ka faɗa kuwa kai ga muryar ne kawai naka amma wallahi ya fi karfin ka inna ni ana Allah baka ce ka san me ka faɗa kuwa inna ni ana Allah aya san fasaran ko kaga lada lada fa na samu lada na samu yanzu abinda na faɗa nan amma ka faɗe shi da hausa yanzu wallahi kashi kaza ai in dai ba nufin qur'ani kake yi ba ka zo da hausa misali ayan zan faɗa da hausa ni din nan ni ne Allah babu wani abu bauta da gaskiya sai ni ba ka bauta ku bauta mini bauta min kawai akwai mahaukacin da ya wuce ka innani ana Allah la ilaha illa ana a sai dai kawai a wurin bin umarnin Allah kana karantawa ne shi ne wallabzu da wasautu sautul ƙari wallabzu labzul bari irin su suna nan da yawa duk ko tai zaka fi qur'ani in zancen za a duba ya fi karfin ka wane kai ana alhayyu huwa alhayyu ka afwan la ilaha illa huwa a kaji kana magana maganan ta fi ƙarfin ga malam lafazin wane kai sautin ne kawai naka kai wane mutum saboda haka dai ya kamata a gane wannan saboda haka wannan qur'ana shi kusani qur'ani kalam Allah zance ne na Allah laysa bi makhluqin ba abun halitta bane fa ya bi da billantana ya halaka wala sifatan li makhluqin ba sifa ce ta wani abun halitta ba fayan fada belle wata rana a ce ya ƙari wal imanu bil qadri to an shiga wani aqida kuma lalle ne ka kudurce a zuciyarka kai rika imani bil qadri da dukkan wata kaddara da Allah ya kaddaro maka khairihi kaddarar nan na alkhairi ne wa sharrihi ko na sharri ne hulwihi mai daɗi ne wa murrihi ko mai ɗaci duka dai kai imani daga Allah ne kar mutum ya zama idan Allah ya ƙaddaro maka ƙaddara mai daɗi ya rika jin daɗin Allah yana yaba Allah yana mar kirari idan Allah ya ƙaddaro masa mummunar kaddara mai ɗaci ko na sharri ya koma yi wa Allah jama'i kai mana ko akwai masu wannan halin Allah ya kaddaro mar kaddara mai daɗi jamala kiliya duk abin da ya taba kiliya ko ya taba kiliya success sai kai sai ya sayo Allah ke kai Allah abun godiya ne oh kaza kaza kaza to a ina ma in ka gode ka yabba ka jingina in an ɗaura ma bala'i ma kuma hakan za a yi to da haka ne da da dama dama amma ka in an ɗaura ma jamala kiliya kai ta zumuɗi amma da an taɓa ka kuma da jalala sai raki kamar yadda za mu zo mu karanta a zuru mata tamrar to ka fi kalta raki da an taɓa ka kaɗan rashin lafiya ko wani abu sai karkarwa kamar wani dan sako da aka fafe yanzu a cikin kwai a nungewarta ne ji mai zuwa kawai gaba da ya kafu karkarwa kawai huyo an huyo an huyo an ka fara haka wasu suke da su an taba su kaɗan babu ba za su yi hakuri ba sai otanni da jayar suke halabi ba san mene yau Allah to ka zama kamar dutse kawai komi ya zo ya same ka ya bar ka garau in rana ne ya zo ya same ka ko a jikinka rana ya jalala ne ka rika koda ka ko a jikinka dutse kenan ruwan sama mai sanyi ya zo ya doke shi ko a jikinka duk daya wurin daukan kaddara ka zama kamar dutse kawai sanyi ya zo ya same shi daidai zafi ya zo ya doke shi daidai shi dai ba ko a jikinsa kawai komi ma ya zo ga wannan kawai kullum in na zo irin wannan gurin sai tuna mana diwanin shehu ibrahim idza kanat al aqdaru min malik al mulki fasiyani indi ma yasurru wa ma yulki shikenan shine wannan kenan walimanu bil qadri aqdaru kenan jam'in sunna shi wace idan kana fil aqdaru in dai kaddarori ga baki ɗayan su sun kasance ne min malikil mulki suna zuwa ne daga Allah mamallakin mulkin nan to fasiya ne indi ni daidai ne a guri na ma ya surru abinda zai sani murmushi in yi farin ciki wa ma yubuki da abinda zai sa kuka da abinda zai sa dariya duk ya zo kan daidai ne kawai in dai daga Allah yake zuwa shikenan ya zo kawai in ka samu wannan mukamin ka hau wannan kaɗale to ka futa a duniya malam wallahi kai wani lokaci fa malam kaddara ta alkhairi ma za ta same ka sai ka ga abun misali abu zai shigo maka kaza ko wanda kaddara ta alkhairi ma zai shigo maka sai ya zame sai ya ɗimauta shi ya cire bar hankali sai zama ko oho kawai daidai kawai daga Allah ne to shi kenan magana ya kare kai bawanta ne yayi tajalli ne ɗaya daga don ya jarrabe ka shi kenan ka ɗauka jarrabawa ce turo ma ko me ka samu kar ka manta hankalin ka ya tafi wani wuri ka ce a ai ni din nan ai haba ibadun da nake yi ai ba na wasa bane ai dole ai haka ba haba ai tsoron Allah da nake kokarin yin nan haba ai ni ai na Allah ne ai na haba ai ba za a kasa yin haka ba ai ka nada kanka wani abu daban haba ai ba ai ba banza ba ai ba yanda nake tsayawa din nan a cikin sha'anin Allah ai ba abun mamaki bane don ya min haka to abun da nake jiwa mana tsoron kenan in kai fahimci haka kuma to an zamu akasi ba ta nan ake so a gore ba Mm-mm. in kairi ya zo ni'ima ta zo jamala ka ce alhamdulillahi alladhi bi ni'amihi tatimmu salihat in kuma ɗayan akasi ya zo kaddara ɗayan ta zo ka ce alhamdulillah ala kulli halin ko kuma alhamdulillahi alladhi la yuhmadu ala al-makruhi makruhi siwa godiya ta tabbata ga Allah nan da ba a godiya wa wani bayan yayi ma mummuna kai shi ya ma mummuna ka gode mai sai Allah a mutum kam ya ma mummuna ai sai dai ka jira ya baka gudu ko yaya ba dai ya ba mummuna ka ce na gode maka wani a sai dai godiyan ba wani ni kai haka to na gode a san da ni kai haka to na gode to wannan ai ba godiya bane alhamdulillah alladhi la yuhmadu ala al-makruhi siwa to wannan dai mun riga mun yi sharhi akan wannan ba bukatan wato ina karatu ne biyu da mu amma mun riga mun sharhi anan in kun tuna a wurin idza ra'aita mazharal jamali la ta daga warba mazharal jalali ai mun karanta wannan mun yi awa guda muna bayani akan wannan babu bukatar sake wahal da kai amma dai da yake karatu ya biyo da mu mutum ya zama mai imani da kaddara ta sharri da ta kairi da ta zaki da ta ɗaci hulu zaki daɗi murru ɗaci da kowace iri ka yarda daga Allah ne karka kuskura kana ɗora mutane e lallai mun sani a haƙiƙa kam lallai babu wanda yake sai Allah ko menene sai dai an zo a majazi eh wani yana iya yi a majazi ba amma shi yasa ake yin godiya shi yasa ake yin haddi an gane bayani na a ba gane ba to amin bayanin an gane na ce shi yasa ake yin godiya shi yasa ake yin haddi shi yasa ake yin rikici kuma sai an gane amin baya wani yawar ne nake nufi da wannan magana shi yasa ake yin godiya shi ake sa ake haddi shi yasa ake yin rikici in ka gane kai bayani ai na ce kun gane kuka ce eh to ai bayani a majazi wani yana iya yi nace shi yasa ake godiya shi yasa ake haddi shi yasa ake rikici a hakika duk abun da ka gani ya faru Allah ne ya yi shi saboda me wallahu khalaqakum wa ma ta'malun da ku da aikin da kuka yi gaba ɗaya Allah ne ya yi to don wani yayi waye kenan a hakika fa muke magana to a majazi kuma ba wani yana iya yi a majazi yace shi yasa ake godiya wani ya ma wani abu sai ka ce na gode na gode a majazi ya a majazi yayi maka kenan ke sa kake godiya me yasa ka gode mana ya min kaza ne ai kaza da kaza ya min baka ji labari bane shi ya min kaza ya min kaza ya min kaza ya min kaza ya zo ya gina min gida ya min kaza ya min kaza a majazi yayi shi yasa ake yin godiya wani yana iya yi a majazi sai a gode amma hakika Allah ne ba shi bane na ce shi yasa ake yin haddi kuma wani ne yayi wani in ya mangare ka fasa ma ya karya ma hakuri yana yiwa a majazi dole sai ai haddi ka amo shi ne ta to ai Allah ne ya kaddaro a a ba za a yarda ba wani ya kashe wani an sani Allah ne yake ba wanda ya kashe wani sai Allah ko kama ya dan huka da ba wani sai a kama shi a je a kashe shi shi yasa ake haddi wani yana iya yi a majazi amma haƙiƙa ko wuka ka zo ka danna a wuyan mutum wallahi tallahi baka isa ka yanka shi ba sai in Allah ya yarda shi yasa ma yanzu nan wani abu ya faɗo ne akwai littafi na Shehu Abdullahi Gwandu mai magana akan ta madaran tauhidi malam ya kamata mu sa littafin nan Shehu Abdullahi Gwandu ba a littafin nan anya tauhidi na tura wani abu ne yanzu nan ina kawo wannan matsala a cikin littafin yadda zuba tauhidi ya hada da sufanci a takalitar taqribu daruri sunan littafin ban taba ganin littafin ba a duniya wani ya zo min da shi a Maiduguri wani dan gemu yace zai karanta shi wallahi ban taba ganin littafi ko sunan littafin na rantsa da Allah ban taba ci ba ya zo min da shi nace to sai ya kuri in karbi littafin du in biya shi in gani in zan iya to na karbe shi ne kwana uku da shi na duba shi na ce to ya zo muka karanta shi muka sauke shi na ji daɗin littafin kwarai da gaske ya yi magana abu uku ya yi magana littafin ya dunkule islam iman ihsan wa'in abubuwa guda uku kaga yadda ya yi magana tauhidi saboda haka dai a hakika babu wani wanda yake yi sai Allah amma majazi wani yana iya yi har a gode masa in yayi amma Allah ne yayi kawai a hakika saboda haka ku koma karatun mu na wancan da muka yi idza ra'aita mazharal jamali la tadada warda mazharal jalali sai ku haɗe karatun sai ya zama an fidda shi wa kullu zalika qad qaddarahu Allah rabbuna qaddara ta sharri da ta kairi mai daɗi da mai ɗaji wa kullu zalika gabaki da wannan kad qaddarahu Allahu rabbuna Allah ubangijin mu shine mai kaddarawa kowace irin kaddara kaga ta same ka Allah ne kaddara kar ka kuskura ka ɗauka wai wani ne ya yi ma wani abu wallahi ka shiga uku ka halaka wani ƙaryatar wallahi Allah yana bacci kenan yama a'a tun azal tun akan Allah ya yi ka ya kaddara zai yi ka in yayi ka kuma duk abin da zai same ka ya hukunta ya rubuta sai dai kaddaran da ya kaddaro din zai same kan gida biyu ne akwai wanda ake rubuta shi a la'alawul ma'awi shi wannan addu'a yana yana yana shafe shi yana alawul ma'awi in kai addu'a wallahi zai Allah zai zai kankare shi gashi an rubuta fa zai same ka wallahi sai a share a share shi ya fa Allah ya fasa saboda yamullahu ma yasha Allah yana sharewa in dai alawul ma'ari yake in ji Qur'ani amma in kai garaje ba kai addu'a ba har yayi tajalli ya tsalle ya koma lawul izbati to ka shiga uku ko za ka mutu sai ya same ka ko za ka mutu wannan shi yasa in ka kuskura ba kai shi yasa kullum ka zama cikin addu'a kawai kullum ka rika addu'a mu yan dijaniya kuma alhamdulillah muka bamu da matsala da wannan kullum kullum kullum muna cikin addu'a ba wazifa da za a yi ba bayan addu'o'i ba ya rabbana ya khaliq al-awali bul bainana wa bain kulli zalim wajzi kulli bainana asana wa jaz anna jazaa al-hasana allahumma arfa'na al-jahda wal ju'a wal 'urya wakshif anna min al-bala'i ma la yashfu ghayru to ka yaye mana bala'in da babu wanda isa ya yaye in ba kai ba ya Allah ko lamma na nasarka min alkhairi kulli ajili wa ajili ma alinna min wa ma lam na'lam Allah muna roƙon ka alkhairi mai saurin sa da mai rashin saurin mai gaggawa sa da mai saidin sa duka gaba daya muna roƙon ka tsare mu da sharri ajili wa ajili mai gaggawa da mai mai jinkirin sa ma alinna min wa ma lam na'lam wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka raba mu da shi haka addu'o'i da cewa dunkule mana nan kullum sai an yi su kaga shi yasa kullum kake ganin abubuwan mu alhamdulillah kana baka da kuɗi amma kana cikin walwala da jin daɗi da farin ciki baka da wani tada hankali bara ganka kana tafiya kana birkice kamar dan dambe ba kullum so saboda haka dai karka yadda ka daura wani in ka kuskura kuma ka zama kana tsoron mutane to ka koma bauta musu wani zai ma an ce warin nan fa ya sa ya sa ni a gaba sai in mai da hankali da shi da ka gan shi kana gani kamar kaga kura a hulton kai asara ka yarda da Allah ba wani wanda mahaluki da isa ma wani to sai ka zauna lafiya shi kadai dafa'i ne wallahi shi kadai dafa'i ne ba hana yin dafa'in ba kuma a babin kasabi amma yarda da Allah shi kadai zai iya ma shi kadai zai iya hana ka shi kadai zai iya baka shi kadai zai iya daura ma to wallahi shi kadai din sama dafa'i ne mutum ya ta tsallensa ya ta haukansa ya ta kai baka sani ba ma ya yi yanzu ya daka ya fadi cikin saboda haka wannan dai a takaice mun riga mun gama wa maqadirul umuri biyadihi wa maqadirul umuri biyadihi magwajan dukkan al'amura yana zaki a karkashin tafin ikon Allah magwajai na duk komi mai yawa da kaɗan in kana nema wurin waye zaka je ta yi ishe da uko har mai da Allahu magwajan duk komi duk labura magwajan su yana hannun Allah ne karkashin tajin ikonsa inda yawa kake so roƙe shi magwajan duk suna hannunsa in kaɗan kake so ma in ma bai kake nema dai duk magwajan suna hannun Allah an gane wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazzilu illa bi qadarin ma'lum komai ajiyar sai na hannun mu inji Allah ba ma saukarwa sai da wato lokacin da muka ga dama sai mu sauka da haka mabadai na komi da komi yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala wa maqadirul umuri bi yadihi wa masdaruha an qada'ihi masdar to maqadir din nan an san ma'anar ta kar mu wuce kuma maqadir magwadai magwadai na abu ma'aunai na komi yana hannun Allah in kana so ka nema wurin Allah ya auna ya kamfato ma ya miko ma kawai magwadai quantity ko amount ko magnitude ko rate ko size ko volume ko proportion ko deal ko measurement ko duka dai gaba daya yana daukan makajir ko extent diga yana dauka ko degree ko uh, abin nan range duk wannan kalmomi ne da makadir yake daukan su a turanci makadir to shine yake wa makadiru wa makadirul umuri biyadi dukkan magwajai na lamura gaba daya yana yana yana karkashin tafin ikon Allah subhanahu wa ta'ala wa mazdaruha an qada'ihi haka kuma mazdaru ma'anarsa mansha'u ko aslu asali ko kuma mafaran komi yana karkashin hukuncin Allah ne komi kaga ya faru to yana karkashin hukuncin Allah Allah ne hukunta shi ya faru ko menene ka gani na lamura gabaki da mazdar mazdar din nan fa yana da manoni da yawa shi ma mazdar ba to yana daukan mazdari ma na magana ainihin mazdari na kalma ko mazdari wanda in mun shiga wata rana in mun shiga babin fannin karatun sarf za ku zo ku san me mazdar kullum ana faɗi baka kila baka san me ake nufi da mazdari ba so man sha'u shine masdaru ko aslu origin ko source ko diddai yana yana kuma iya daukan abin nan fountain yana daukan haka so ko kuma spring head diddai so a takaice wa mazdaru wa mazdaruha an qada'ihi mazdari dukkan lamura gaba daya yana karkashin hukuncin ubangiji ne in ka ga abu ya faru dai to Allah ne hukunta ya faru mazdari kowane lamari in Allah bai hukunta ya faru ba ba zai faru bane kawai da kar ka daga hankalinka kana neman aure malam a yi ma kafa ka je ka dora kanka hawan jini bakin ka ya murde koma gefe a Allah ne hukunta wallahi duk duniya ba da sai hana ka matan sau nawa yana faruwa ga mutum wani har mutuwa zai akan ana shi wata yar mata wadda wadda gaba daya in in an barta ba ta yi aure ba ma in ji Dr. Hadi radiyallahu anhu shekara 20 aka barta tana zaune ba wanda zai sake kokowa ko ita tafi kowa kyau a duniya ba da zai sake kallon ta ta yi SP an gama ko ko ba ta yi aure ba daga lokacin da ake kokowa in ka kara wata shekara 20 tana zaune ba ta yi aure ba duk za ta lalace ta dawo ba itan ba to mazdari komi faruwansa komi yana karkashin hukuncin Allah ne in kaga bai faru ba karka ta da hankalinka Allah ne bai hukunta ba kawai ka to rubo ma ko ka zo neman wani abu wurin wani ka yi bi ka bi ka bi abun ya iya faru ka je ka ka daura kanka preja ka je har ka sake ka rade ko neman wani abu a cikin taskar Allah ko admission haka misali ko neman wani takardar gama makaranta ya gagara ka je kai ta maganganu kai ka baka san ma menene tsakaninka da Allah ba shekara da shekaru shekara ashirin kana rubuta baka samu neko ba to Allah ne baka dawa ba ya kai ya nayi addu'a to duk abin da ake yi dai nayi ha oh dole za ka tashi yayi sai ya ga dama maki sai yande oyi yiri ka yi ka mutu ma in ka yi addu'a har ka mutu wallahi bare karba ba in ya ga dama addu'a in ya so ka je ka share ka'aba ka shiga ciki ka yi shekara arba'in kana roƙon sa wallahi sai ya ga dama zai karba sai ya ga dama saboda haka faruwan dukkan lamura mazdari komi yana gargashin mai kaza na shi hukuncinsa in ya hukunta ya faru bai hukunta ba ka yi roƙo har rumbuna bai zai yi ba da haka musamman ma wurin addu'a din nan kar mu manta da abin da ma'aunan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu guda hudun nan in ka rike su wallahi ya ishe ka in kai addu'a ka kwanta a abin da ka kai ta bacci kawai kar ka taga ta da hankalin ka annabi ya ce in ji Allah Allah ya fi gaban bawansa ya daga hannayensa haka ya sauke su haliyan ba tare da Allah ya karba ba Allah ya wuce wannan Allah iko wato wadatarsa ta wuce ka ɗaga hannaye su sauko haka bai karba ba ƙaryanka kai halitta ƙaryanka annabi ya ce sai dai ɗayan hudu ne kawai zai ma da shi zan rufe mana lokacin mu yayi in ma kana roƙonsa ya karba abinda ka roƙon ya baka shi wannan shine yawancin mutane suka fi so ba abin da mutum yake so kamar ya roƙa garanti ya ga successful abu ta zama sound addu'a an karba to zai ga kamar shi kam a duniya ba wanda Allah yake so kamar shi su ne na na kusa da Allah yan tibda ta ga shi ga Allah ai ga da mun roƙa har ma in ba sa kai ba abun ya halaka ka kuma sai ka ga kamar kai ai ka wuce gaban ka roƙa ba ma ba har ya sa ka ka hawo wani mukami daban eh so na biyu annabi ya ce yana yiwuwa ka roƙi Allah da tsakaninku an samu tirjiya ka yi mar wani saƙo ka saba masa ya hukunta ya fushi da kai a ka halaka kai kam baka sani ba kana ta yawo Allah ya fushi da kai dan abin da kai baya karɓa in Allah ya fushi da kai mai ruwansa da kai ko mai kai baraka mar gwaninta ba kallon fushi yake maka kana cikin wannan bala'in sai ka je kuma kana roƙonsa annabi ya ce sai Allah ya ce ka ji wawa kai da nayi fushi da kai kuma ka zo kana roƙon taska to ba zan baka abin da kare roƙon ba na ɗauke fushin bai jima ba kana sai kalloli da abubuwa Allah ba ya karba ka zo ka roƙe shi ka ji wawa to je ka na ɗauke fushin ba zan baka abin da ka roƙan ba amma na ɗauke fushin na yafi ba ka koma lafiya lafiya da karka da Allah kaga biyu kenan na uku annabi yake za ka roƙa sai yake ba zan baka yanzu ba sai gaba kuma ba da abin da ka roƙan zan baka ba ban tashi bayarwa ba kuma ban tashi bayarwa kuma ba abin da ka roƙa zan baka ba ka roƙi Allah ya baka ya baka keke ni kai kuma keke a duniyar nan kake nema Allah ba na to kowa ai baje shi Allah mun baje ma shi Allah mun ha to baka tunani wani yana gani shi ina zai tab ina zai samu ke mashin in zai roƙa ba wanda ya roƙi abin da yake gani kila zai iya samu ba ya mata Allah yana da komai baya bukatar komai Allah sai ya baka mota kai da baka tsammanin keken me ruwan Allah kuma to sai ya roƙi keke sai Allah ya iya bashi a yanzu ka san dai Allah ya yi alkawari kam ka roƙe shi bai bayar maka aka yi sa'a kuma yana lafiya lafiya tsakaninsa da Allah bai fushi da shi ba balle a ɗauke fushi maimakon addu'a sai aka ajiye wata rana har ya manta da ya addu'a kadan kawai sai aka zo aka bashi kyautar mashin amma fa bayan shekara wajen goma ma kila hakuri da yayi ta takawa da kafa din nan yayi addu'a yana gani kamar bata karbuwa wata rana sai zai samu mashin sabuwa dal kaga an kiya bashi keke an jinkirta kuma an kiya bashi abin da ya roƙa a yanzu da joni joni sai ka bari sai bayan shekaru kamar biyar ko goma sai ka bashi sabuwar mashin to in yana da hankali sai ya tuna wancan addu'a da yayin ne ashe sai yau Allah ya bashi kuma ya musanya masa da abin da yake da yawa baka roƙi wani abu ka roƙi keken Allah ya zai baka wani ya saya ma gida bayan shekaru addu'an da ya ajiye sai ran da ya ga dama ya karɓa sai baka da abin da ya fi ma abin da ka roƙa to yana yin haka to sai na ƙarshe annabi ya ce yakan iya ma ya iya baka gaba ɗaya a nan gidan duniya sai ajiye addu'ar da kai ya iya baka abun duniya ma gaba ɗaya sai an je lahira sai ka je ka tarda shi abun da ka roƙan nan ba zai zama ma alkhairi a duniya ba shi yasa sai na ajiye na fi karfin a roƙe ni ban bayar ba amma na ajiye saboda nan zai fi ma amfani annabi ya ce babu mumini yana cikin abun da yake sa mumini yana dama a lahira ya shiga aljanna amma yana dama ka san ba mai nadama kan sai dan wuta to mumini ma yana yi to yana cikin abun da yake sa mumini yana dama in yaji an nuna ma addu'o'in da yayi a duniya aka ajiye masa ba a baji su a duniya ba sai a lahira sai tana dama da duk duniya ma addu'a duk da yayi Allah ya iya bashi kawai ya ajiye masa a lahira saboda alkhairin da zai gani a lahira da aka ajiye mai to wanda ya san wannan maganan ta manzon Allah yanzu yau shi zai yi addu'a har yana tunanin ya kulu kad autu wa lam yastajab li kaza akwai annabi ya faɗa wai annabi yace yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal Allah zai karbi addu'ar ɗayan ku matukar bai gaggawa ba ya kulu qad autu wa lam yustajab li nayi addu'a nayi addu'a har yau shiru saboda haka da Allah mu yarda da Allah da ikon sa duk lokacin da kai addu'a ka tabbata Allah yana da iko zai ma cikin hudun nan da yake ka ajiye kawai an an gaba sai kaga kana da wani cikin zaman lafiya baka jirgin ma waɗanda ka si kuki Allah ya mana mai kyau za mu kwana a nan wa mazzaruwa an ƙasa ihi din nan mun zama mu na gaba kuma insha Allah sai mu ɗaura da kai سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره الجليل العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين